والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم شاء قدوة شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم ف dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu a wadda sai daidai da ashirin da biyu ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha uku ta miladiya za mu tashi darasi na tamanin da uku a cikin karatunmu na da muke yi a matnul ijiya da al'imam abul hassan ashazili rahmatullahi alai za mu tashi muna cikin babu na bakwai ba da wato yankan da ake yi na suna da kuma hukunce-hukuncen yadda ake yanka shine babul udhiya wal aqiqa za mu tashi mun gama magana akan layya za mu tashi magana akan al aqiqa sannan mu kare da magana akan hukunce-hukuncen yadda ake yanka malam yake wa ammal aqiqa to kaga ita aqiqa fa mustahabba wato hukuncinta shine ko istihbabi wato mustahabbiya mustahabba ce ma'ana akwai lada a cikin yin ta babu laifi a cikin barin ta al aqiqa abinda ake nufi da aqiqa shine yankan da ake yi yayin da aka haifi yaro a istiqaqin ta daga aqqa ne idan qata'a in ya yanke kaga sai ta ake cewa uqul walidain yankewar iyaye da alaka mutum yanke alakarsa da iyaye ana ce masa uqu to sai aka fito ne ake yankewa waɗansu suka ce abinda ake abinda ake nufi ita ita dabbar da ake yankawa wanda yanka yake tabbata a kanta ita ce hakika ta wato a bar yanka waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi gashin kan yaron da ake askewa ranar bakwai ran da aka yankan shine hakika ta to har imamu ahmad ya ce wannan ma'ana ta biyu ita ce sahihiya ba ita dabbar da ake yankawa ba gashin da ake yankewa shine a din to ala ayi halin dukkanin su biyu yanka yana tabbata ana yanka gashi ana yanka dabba saboda haka duk dai abin da yanka yake afkuwa a kansa ne to amma malaman fiqh sun a haɗu akan ambatan yankan da ake yi ma yaro da aka haifa ranar sunan saran bakwai ga wata da sunan al'aqiqa kuma haka ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam masu yawa duk da wani hadisi ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la uhibbul uquq ba na san abin da yake nuna uquq yankewar alaka ka annahu kariha tasliya sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya son wannan sunan da haka sai ce man wulida lahu mawludun fa ahabba an yansuka li mawludihi falyaf'al sai amfani da kalmar nasika shine abin da wato dabba da ake yankawa wanda shine annusuk yanka na ibada inna salati kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati nusuk shine jam'u nasika nusuk jam'u nasika to ala ayi halin abinda ake nufi da al'aqiqa ita ce dabbar da ake yankawa da yaro da aka haifa ya bayyana hukuncin da cewa fa mustahabba wato hukuncin ta al-istisbab wannan shine abinda jumhurin malamai suke akai waɗansu malamai sun tafi akan wajibi sun ce wajibi ne yanka ragon suna wajibi ne saboda haka suka suke cewar idan mutum bai yi ba kamar ya bar wajibi kenan to amma hadisai da dama sun nuna akwai hadisai da suka nuna kan cewa hukuncin ta ba wajibci bane amma hadisan da suke zahirin su yana nuna kamar cewa wajibi ne shine faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'al gulami aqiqa tare da kowane tare da kowane ɗa tare da kowane ɗa akwai ragon suna fa ahriqu anhu dama da haka ku zubar da jini gare shi wa amiqu anhu al'ada ku ɗauke wato ku kawar da dauda daga gare shi shine aski wannan hadisi yana cikin bukhari hadisin salman ibn amir al-babbi kun ga zahirinta da yake fa ahriqu anhu dama ku zubar masa da jini kun ga umarni ne saboda haka wannan ya nuna kan cewa kenan wajibi ne tunda yake a zubar da jini haka kuma yake cewa ma kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi dukkan wanda aka haifa rafi yake da hakikarsa rafi yake rahin shi ne mahbus ai kararre ne da hakikarsa aka ce me ma'anar tsarewa aka ce an tsare shi daga ubansa ya samu albarkacin ceton dan haske idan ya yi masa ragon yanayya kun ga wannan shi ma zahiri ne na wajen su domin yara yara yaro in ya mutu yana ceto ga 'ya'yansa yaro in ya mutu kafin ya balaga da zai ceci iyayensa ya zo a cikin hadisai sahihai da dama to sai malaman sun fassara wannan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace rahinatun bi haqiqati ratayayye ne tsararre ne da yankan ragon sunansa cewa ma'ana an tsare shi daga samun ceton wannan ɗanata da ɗan zai mutu ko kuma da za a yi masa ceto wani tunda ko kan ma in ya ta ɗan kankani yana ceto haka zalika babba in ya zama salihi shi ma yana ceto wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim haka Allah yake aiko ɗan aljanna da su da waɗanda suka kai suka yi aiki na gari daga cikin iyayensu da matayensu da zurriyarsu saboda haka da'a suna ceto ga iyayensu to amma ceton ba zai riski ɗa ba zai riski uba ba sai dai ya yanka masa ragon suna shi ya fuska fassara wannan hadisi to kun ga zahiri yana nuna wajen ci to amma me yasa mafi yawan malamai suka ce mustahabbi ne tare da wa'annan nusus nusus sun suna da yawa kwarai da gaske hadisan suna da yawa akwai hadisi akwai a cikin bukhari da sunan hadisin salman ibn amir akwai hadisin samura ibn jundub akwai hadisin aisha ummul mu'minin akwai hadisin abdullah ibn amr ibn al-as akwai hadisin ummu kurd hadisai na sahabbai da dama da duk suke tabbatar da al-aqiqa to jumhurin malamai ne suka kawar da wannan hanin suka ce ba wajibi bane mustahabbi ne akwai riwayar hadisin abdullahi bin amr bin al-as wanda aka ce abdullahi bin amr yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-aqiqa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yankan rago na suna sai yace la uhibbul uquq baya son kalmar uquq kalmar da take nuni akan yankewar alaka ka annahu kariha al-ism kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki wannan sunan ne فقال من ولد له مولود دي wanda aka haifa masa da fa ahabba an yansuka an mawludihi falyaf'al ya zama to yana da sha'awa ya ko ya yanka a maimakon wannan ɗana ta falyaf'al ya aikata kun ga sai aka yi aka allaka aka rata abin da ne da irada aka ce in ya so yayi wajibi ko ai mata haka wajibi ba za a yi mata haka ba to saboda haka malamai jumhurin malamai suka tafi akan cewa ita aqiqa mustahabba ce amma malik ya kara da cewa yajibul amalu biha wajibi ne ya aiki ita kamar yadda yake akan layya ma'ana shi ne in ka ji imam malik ya ce sunna wajiba kamar yadda na ambata cewa ku sunna muakkada ko kuma sunna wanda yake da al'umma za su haɗu akan barinsa su cancanci a yaƙe su kan adawo da su kan hanya duk da yake kun mutane idan ba su ba wannan ba za a ce sun bar wajibi ba amma da al'umma za su haɗu da baki ɗaya da shi ba sun bar abin da yake wajibi wannan shine maganar maliku a kanta ai sunna wajiba na'am duk ya halatta ai kaga sauran hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace ma al-ghulami aqiqatuhu تذبح عنه يوم سابعه ويسمى أول حديث يقول كل مولود كل غلام mu'allaqun bil aqiqa kaga ya faɗa a haka kuma sai ka duk malamai suke cewa babul aqiqa babul aqiqa babul aqiqa malaman hadisi da malaman suke baki daya kaga bukhari na da kitabul aqiqa to amma babu wanda yake makruhi malamai ba ta cewa babul nasiqa suna nufin al aqiqa wanda lallafin ke zo a cikin wannan hadisi saboda haka dai malamai suka tafi akan cewar a abinda a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce danganta ita a tuta din ya zuwa ga al'uku eh amma ma'anar ta ne cewar yanka ne saboda wannan saboda wannan ibada wannan ma'ana wannan bai yi yi mata wannan tasmiyar ba wasu yadda dabiha abinda ake nufi da alatuta shine addabiha abin da ake dabbar da ake yankawa ko mun ce dabbobin da ake yankawa jinsi uku ne bahimatul an'am da rakuma da sanu da tumakai da awakai to al'aqiqa da me ake yi zahirin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce da raguna ne ya ce anil gulani shatani wa anil gulani anil gulani shatani wa anil jari ya fita a yanka rago a yanka akuya biyu ga yaro namiji a yanka akuya daya ga mace to za a iya yanka saniya ko sa za a iya yanka taguwa ko raƙumi wajen hakika inda dai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi an gulami shatani wa an jariyati sha malamai sun yi sabani a wannan waɗansu suka ce za a iya yankawa ko menene inda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Salman bin Amir Babbi a cikin Bukhari cewa yi fa ahriqu an hudama ku zubar masa da jini kaga sai ce daman yin islafi al-mutlaq ya saki babu kaidi wato kaga in ka yanka rakuni ka zubar masa da jini in ka yanka sa ka zubar masa da jini in ka yanka rago ka yi in ka yanka akuya ka yi da ma wanda za a yi in ka yanka kaza ma to shi yasa sai suka ce ai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa ariqu anhu daman ku zan masa da jini ya fassara yake an gulam satani jinin da yake nufi akuya sai raka take sai dai mutum ya yanka rago ko akuya a rago ko tunkiya ko dan taure ko akuya an ba zai yanka rakumi ba wanda suka ce za a iya yanka rakumi ko ta suka ce a filin sahabbai ya tabbatar da haka daga ciki akwai abubakar nufai ibn al-harith da kansa abdurrahman aka haife shi a basra yace a yanka yakubu ya ce da dukkan mutanen basra wannan rafin kuma idan abdurrahman ibn abi bakra ya shahara da riwaya daga mahaifinsa malami ne shi kansa tabi'i ne malami abdurrahman ibn abi bakra as-saqafi to da aka haife shi cewa a yanka rafu haka dalika an ruwaito daga abdullahi dan umar shi ma ya yanka rafu ga ɗaya daga cikin ƴaƴansa saboda haka malamai suka ce wannan itlaqin da yake a cikin wannan hadisin shahidi ne gare shi duk da yake abinda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shine yanka rago domin kamar yadda yake a hadisin Abdullah ibn Abbas maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka ranar sunan Hassan ya yanka masa rago ya yanka ma Hussein shi ma rago lokacin haihuwarsa saboda haka ko da ya halatta a yi da raƙumi ko saniya a yi da rago shi ne yake saboda ya ɗauka da fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisai da suka rinka da suka rinka damirin shi yake fassara jinin da ake nufi da kan cewar wato annam wato wato dabbu wato kwanan dabbobi ne ko akwai ko awaki ko tumaki tubbahu anhu tubbahu yawm sabiqi wiladati al-mawlud da ake yankawa ranar bakwai din haihuwar yaro da aka haifa ranar bakwai kamar yadda zahirin hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin samura bin jundub yace ma al gulami aqiqatuhu tubbahu anhu yawm sabihi wa yusamma tare da kowane yaro akwai wato aqiqarsa da ake yankawa ranar bakwai dinsa ranar bakwai dinsa ma'ana ranar da ya cika kwana bakwai saboda haka dukkan kwanakin mako sun zo a gare shi idan an haife shi ranar asabar to za a yi masa yanka ranar juma'a domin asabar ta zo ya haife shi ranar asabar ya samu asabar ya samu lahadi ya samu litinin talata laraba alhamis juma'a ya samu gabaki ɗaya kwanakin mako shi ne ma'ana yau masafi ihu hikimar shi ne zama to dukkan kwanakin ya same da an yi tafa'uli da alheri da ke cikin kowane daga cikin wannan ranakun ya samu kamar yadda ibn al-qayyim yake bayyana wannan wajen jama'irin malamai ke kusan dukkan malamai a haka suke illa imamu malik imam malik yake haka ne sai dai idan an haifi yaro bayan alfijir na ranar to ba za a yi lissafi da wannan ranar ba ma'ana yanzu kamar in aka haifi yaro yau asabar ko bayan sallar bayan sallar asuba ko kamar ko yanzu ma kenan in dai bayan sallar asuba ne to a wajen malik sai ranar asabar za a yi masa yanka zai fita kwana bakwai ba za a yi amfani ba za a kirga wannan ranar ba sai a fara daga ranar lahadi amma an haife shi kafin sallar asuba ranar asabar ranar asabar kafin sallar asuba wato daren asabar kenan wato kuma kamar yanzu inda da daren daren lahadi kenan to sai a kirga lahadi din a ce lahadi talata laraba lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar ran asabar rafi kwana bakwai amma an bayan sallar asuba ne ba za a kirga lahadi ba sai a fara da litinin sai ce litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi har yanzu ga hujjar imam malik akan wannan na dace shekaru da dama ina bincika sai dai kila binciken na yanzu bai yi zurfi ba ban ga hujjar imam malik akan wani kuma shi kadai ne cikin malamai wanda yake da wannan shi kadai ne cikin malamai wanda yake da akan wannan zahirin hadisi in aka ce za ka yi zahirin luga yau ma tabi'ihi mutlaq ranar bakwai sun sa luga abin da suke karfafawa luga mazhabar jamhur amma imam malik ya yi wannan tafsiri din a ilimi da yawa yake da Allah Allah zai bude mana mu gano menene hikimar da Imam Malik ya tafi ya tafi ya dauki wannan kaulin amma ni har yanzu ban gani ba mun kuma da cikin ha yanzu kamar yau idan idan kamar a ce yanzu aka haifi yaro wannan za a dauka yau tunda kafin asbani na lahadi tunda ai daga magariba ta yi lahadi ta shiga kuma kula ba a musulunci yanzu ya lahadi a musulunce wa lahadi ba daga shafi ake farawa ba daga magariba ake farawa a musulunce wa lahadi daga shaitan a ga wata ana ganin watan ramadan sai ai sarawi ko ba haka ba ana ganin watan shawwal ana cewa an ga wata daren sallah ba a sarawi domin shawwal ne wannan wannan daren sallah ba daren ramadan bane daren shawwal ne to haka yanzu wa lahadi to a wajen malik idan aka yi yaro a cikin daren nan kuma ta yawo a yaro a cikin garin nan za a kirga lahadi a ce lahadi ɗaya ga wata lahadi ɗaya kenan ya samu lahadi da litinin talata laraba alhamis juma'a ran asabar sai a yi suna amma in sai da rana aka haife shi bayan sallah asuba to ba za a kirga lahadi ba sai a yi suna ranar lahadi kamar da yadda muke anan sun yaro aka haife shi ran lahadi ran lahadi za a yi suna aka haife shi ran juma'a ran juma'a za a yi suna ba sai alaikum suna haɗuwa da jumhur idan da daddare ne amma in dai da rana ne to akwai bambanci tsakanin jumhur da malik in da rana ne aka haihuwa amma in da daddare ne da malik da jumhur duk ɗaya ake tafiya na'am in ba ka da su kuɗin sayar rago ka haɗa wajibi ba ne ba wajibi ba ne a daidai idan kana ganin ba za ka matsa maka ba bakin ba zai zama to ba irin mai matsawa ba ne kamar kai dan albashi ne ka san karshen wata albashin ka zai zo kuma za ka iya za ka iya yin bashi ka iya cewa a baka rago zuwa karshen wata dan ka yanka duk da yake shakal ko sai yana cewa a cikin irin wannan ka saurara duk karshen wata sai ka tsaya ka yanka tunda ba sai ne ran bakwai ba za ka iya ran sha uku za ka iya ran ashirin da uku ne matsalar da za mu zo da yake sibbahu an yi mata biyu ranar bakwai bayan in rana bakwai in ta wuce za ta iya yankawa an yi daga aisha ummul mu'minin in baka samu ranar bakwai ga wata ba ka yanka ran sha hudu in baka samu ran sha hudu ba ka yanka ran ashirin da daya ya sanar sai shiru to in ya wuce ashirin da daya kenan ta faɗi saboda ka kaga za ka iya jinkirtawa maimakon ka ci bashi sai ka jinkirta idan lokacin ya zo sai ka yanka ya fi maka dan ka yi ka ci bashin amma wani abin ya zo wanda ya fi hakika ya zama to na hakika na wannan abin za ta sai zama to bashin hakika yana kanka ka zo ka tafi kanka ka gane ka kanka a cikin bidiyo an ka kalli yaron matar ka shi ne janyo maka jai bai ta ake kiran ya wuce shi kenan ya faɗi in ya wuce akwai uzuri dan mustahabi ne ba wajibi ba ne sai ba ku komai amma dai dai gaskiya mutum ya bi dakarar hadisi shine ne domin zahirin dukkan hadisi tana karfafa mazhaban jumhur zahirin hadisi yana karfafa mazhaban jumhur to da ka a nan in dai ba dai mun ga abin da yake hujjar da imam malik ya dogara a kai ba a muna nan akan rinjayar da mazhaban jumhur akan akan mazhabar imam malik har sai mun ga tukuna hujjar imam malik in ta ta fita domin mazhaban jumhur zahirin fahimta zahirin larabci abin da yake karfafa kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake tibbahu anhu yawma tabi'ihi ranar bakwai dinsa ya ci ranar bakwai din mutum ran da ya cika kwana bakwai to aka haife shi a yau wai yau shi ne ranar kayansa yau ma awwali ne kenan gobe shi ne yau ma tabihi to in ya cika ranar bakwai shi ne yau ma tabihi kuma da kamar zahirin zahirin luga abin da ke karfafa mazhabar jumhur yace kuma wiladatul mawlud al-mawlud yaro lai yayin islaki bai kayyade ba saboda haka zahirinsa da yaro da yarinya duk ɗaya ne wanda yake haka yake a masabar mali da yaro da yarinya duk rago ɗaya ake yanka musu kuma ba abin da yake hujja ga maliku akan wannan shine hadisin dan abbas abdullahi dan abbas a cikin sunan abi dawud da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aqida ya yanka ragon suna ga dan jikansa hasan ibn ali ya yanka masa kabsha rago daya wa anil husayn ya yi masa sai ma kabsha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqqa anil hasan wal husayn kabshan kabsha ya yanka musu rago rago waɗansu sai ya hadisi ibn abbas da kabshaini kabshaini raguna biyu da babu yake karfafa hadisin ibn abbas ne riwayar ahlul bait kawai kuma su suka fi sani a nan wajen an ruwaito daga jafar ibn muhammad ibn ali daga babansa muhammad ibn ali al-baqir mursal ne yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aqiqa da hasan da usayn da rago dai dai to kuma su ahlul bait za su kiyaye wannan to da abin da ke karfafa mazhabar ibn abbas kenan abin da ke karfafa mazhabar ibn abbas kenan to wannan shine hujjar malik cewa rago rago yaro yaro da yarinya duk ɗaya ne amma sauran hadisan asita daga cikin hadisin samurata bin jundub da hadisin aisha da ummul mu'minin da hadisin ummu qurb da hadisin abdullah ibn amr bin al-as dukkanin su cewa suke yi namiji rago biyu ake yanka masa mace daya namiji biyu mace daya sai na aka haifa maka tagwaye biyu Allah ya yi tagwaye biyu maza sau da ka hudu za ka yanka na'am na'am ba shi ne ai saboda masabar malik sai dai ake yi eh to ya rayu ma za a kai jami tsakanin wannan sahirin hadisi ya ce namiji biyu mata daya amma kuma shi fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga fi'ilin tare da Hassan da Hussein maza ne amma daidai yanka ya za ka gani tsakani na'am a'a babu nafsi ma akan cewa an masa aqiqa Ibrahim babu nafsi akan ma an yi masa aqiqa babu riwaya da ta zo akan aqiqarsa نعم ya ce amma ya ce yi umarni shi kuma ya zama tuyayin da guda daya don akallan izinin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuni halarci annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai abin da bai halarta ba akallan jalalin izini shi ne halarci abin da malamai suke jami'i tsakanin waɗannan hadisai shi ne suka ce abin da yake mai isarwa shi ne rago ɗaya ga namiji rago ɗaya ga mace amma abin da yake almandub abin da aka fi so shi ne namiji a yi masa biyu mace a yi masa ɗaya saboda Allah ya fifita namiji a kan mace walai tazakaru kal unsa wajen haihuwa ne ai akan Allah ya ce walai tazakaru kal unsa namiji ba tankar mace ba namiji ba tankar mace ba saboda haka godiyar da za a nuna ma Allah ga namiji ba tankar ba tankar wacce take ga mace ba saboda haka wannan shine yanda ake gani tsakanin hadisan in an dan mutum ya dan da namiji aka haifa masa mustahabi ka yanka masa rago idan mace ce ka yanka rago ta ko namiji ko mace rago ko rago ko tinkiya ko dan sauro ko akuya na aka haifa masa namiji yayi biyu aka ya kuma ta yi biyu in yi biyu a mace ya saba sunna in yi biyu a mace ya saba sunna tunda sunna dai annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake anil gulami shatani wa anil jariyati sha to wannan shine a kuma wannan yake wa yustaratu fiha ma yustaratu fi dhahiya sharatin da ake sanyawa akan wato dabbar da ake akan a akuyar da ake yankawa ko ragon da ake yankawa na aƙiƙa na suna abin da ake shakantawa a kan ta shine abin da ake shakantawa a lagon layya wato dole ta zamanto jaza'a a idan daga cikin awaki idan daga cikin tumakai ne tutturna ita ce kalmar da na manta wancan makon inda ake ta faɗa tutturna jaza'a ba sai yake ta fassara muku larabci din yake fassara muku ita da shekarunta to shi kuma haka za ta kamar yadda take kallon haka za ta zamanto ta wato ragon suna sannan abubuwa akwai abubuwa da suka danganci al'aqiqa da ba bai ambata ba al'aqiqa an fito a dafa naman araba bisa a yayyanka araba wa mutane dan asali ma ana cewa al'aqiqa abincin da aka dafa ne aka kira mutane wadanda suna fassara shi da wannan an fito a za a iya bayarwa amma an fito a dafa a bayar a dafa a bayar ko a dafa mutane su zo su ci amma an bayar da wannan sun babu komai sannan ba a makaruhi ne a ɗaiɗi jinin a shafa ma yaro don waɗansu suna fassara hadisin salman ibn amir da hadisin samurata bin jundub da yake ma'al gulami a taikatuhu tubbahu anhu yawma tabi'ihi wa yusamma sai suka rufe shi wa yuzma maimakon wa yusamma wa yusamma a sa masa suna sai suka rufe su wa yudma a sa mata jini wato sai a ɗebi jini abin nan jinin akuyar da aka yanka da auduga sai a shafa a kansa haka a layi daga nan daga zuwa baya wani daga cikin fi'ilin jahiliya da musulunci ya kawar da shi ba a yi ko da za ku ga an roƙo ɗansu sahabbai suna yi akwai an yi roƙo daga burai da kasirin hussein haka zalika an roƙo daga Aisha duk wannan sabanin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ne bar riwayoyi ma ba su inganta daga gare su eh suna cewa idan aka yi haka a kashin sa ba zai kare ba a zai kwarin kashin amma wannan yana daga cikin abubuwan jahiliya eh ai shi ne haka ce kamar yadda aka yi shekarun labarin nan yake haka na alaƙi tsama yake hukuncin su duk ɗaya ne wajen yanka an lafiya ba za a yanka mara lafiya ba ba za a yanka mai gurgu ba ko mai ido ɗaya dukkanin sharaɗan da muka karanta a layya su ne sharaɗan da suke hawa wajen hakika ba ta ta ta mai ta mana ba tunda mun riga mun karanta a wancan darasin sai ya mana hala kawai yake ka koma can wa amma zabku shi ko yanka fa huwa qat'ul hulqumi jami'ihi wa qat'ul wajhaini alwadajaini shi kuwa yanka abinda ake nufi da yanka shine yankewar alhulqum shine magudanar iska makogaro kenan ko magudanar iska shine na gaba wanda yake a bayan ka shine magudanar abinci magudanar ruwa magudanar iska din shine alhulqum alhulqum yanke shi da baki ɗayansa wa qat'ul wadajaini da yanke jijiyoyin wuya guda biyu wannan shine yanka a wajen malik wannan shine yanka a wajen malik fala yuzu wa qallu min zalik kasa da haka ba zai wadatar ba idan kawai ka yanke makogaro amma ba ka yanke jijiyoyi ba yanka biyu ba in ka yanke jijiya daya ba ka yanke ɗayar ba ka yanke makogaro yanka biyu ba in ka yanke jijiyoyi biyu ba ka yanke makogaro ba yanka biyu ba a tsallan yanka dole waɗannan abubuwan guda uku a yanka su wato abubuwa guda hudu ne a wuyan dabba akwai alwadajai su ne waɗannan jijiyoyi na wuya masu kai jini wuya wanda ake ce musu asharayi su ne arteries masu kai jini zuwa kwakwalwa akwai alfulko su ne magudanar iska akwai kuma abin da yake a bayansa magudanar abinci almari guda ukun nan su ne malamai suke saɓani dukkanin malaman nan na masaba ba su ittifaki a kai ba malik shafi'i da ahmad suka ce makogaron guda biyu da alhulqum da almari su ne za a yanke domin suka ce inda babu iska babu rayuwa in aka yanke magudanar iska babu rayuwa in aka yanke magudanar abinci babu abincin da zai shiga babu rayuwa imamu abu hanifa ya ce kowane uku daga cikin hudun nan aka yanke yayi ba tare da ayyanawa ba uku daga cikin hudu in ka yanke yanka yayi mun ce hudun su ne alwadadeni ko jijiyoyi guda biyu kun ga biyu kenan da magudanar iska da magudanar abinci to kowane uku daga ciki sai yake yanka ya yi wajen abu hanifa maliku kuma rahmatullahi alaihi kamar yadda ya faɗa a nan wajen magudanar iska da jijiyoyi guda biyu to ne ne abin da yake mafi rinjaye a cikin wannan saɓani na malamai na'am saboda maliku ne ba rahmatullahi alaihi dukkanin a wato abin da yake karfafa abin da yake shine mafi karfi a zahiri ta dalili shine yanke waɗannan jijiyoyin shine kawai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahihi da a rafi ibn khabib shine ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan akuyarsa da ta kasa ya ji zai yanka ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ma an harar dam wa dhikra ismullahi alaihi fa kulhu laysat sunna wa dhuhr wa sa'uhaddithukum amma sin fa dhuhr وأما أما السن فعظام فعظم كي وأما الظفر فمدى الحبشة حديث البخاري yake dukkan abin da ya zubar da jini ya kwararar da jini aka ambaci sunan Allah lokaci banda haƙori banda farci wato wajen yanka yake zan baka bayani shi haƙori kashi ne to kashi ko ba a yanka da shi kuma farke to shi farke wato wukar habasha ne wukar mutanen habasha ce dan muku tarihin wannan hadisin an bar mu bayan batun hukunci kuna annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin da ya zubar da jini ma an hara dam an hara ai arafa dukkan abin da ya zubar da jini aka ambaci sunan Allah to a ci saboda haka yanka shine abin da zai zubar da jini ba ya hana ba ya shafe ba a mafitar ba ƙarshen mutuwa a dakin ba ta samu ba ta samu ba ta samu iska ba ba a buge ta ba saboda ƙarfin bugu zai ya fita ba a sa mata lantarki ba a kwakwalwa ya jijita ta rai ya fita dole jini ya zuba yake ma an harar dam sai abin da zai zubar da jini ne zai zubar da jini a cikin dabba an yanka ta jijiya alwadadain saboda haka ko da an yanka jijiya makogaro yana nan ba a yanka shi ba tana shakar numfashi tana shakar numfashi kafin ran ya zama kafin jinin da yake cikin kwakwalwa ya zamanto ya kare ya zamanto abin da yake kai ma huhu ya rinka budewa ya zama kuma umarnin da yake zuwa da kwakwalwa zuwa ga huhu shi ma ya yanke an san ba za ta yi rai ba matsawar an yanke ne nan wajen shi kun ga ai ake in aka ce za a sare mutum nan ake yanka a abin wuyan ake sarewa daga wajen jijiya saboda haka wannan shine abin da waɗansu malamai suka rinjayar cewa alwa da daini shine ake yanka su ke tabbatar da arzika to amma la'alla za a iya cewa idan ka ba zai yiwu ka ce kawai za ka yanka jijiya ba tare da kayan ka makogaro ba ko ba haka ba don kana kokarin yanka jijiyar kai kawai jijiyar kake nema zai fi maka sauki na ka yanka makogaron haka kai ka jijiya tunda makogaro shine a farko a gaba ita ko jijiya zuwa za ka rinka idanu a gefe take na'am a makogaron yanki ai kai saboda haka ina ga ambaton makogaron in aka ɗauke shi a babin ma la yakunu wajibu illa bihi don ba za ka iya tabbatar da kayan yanke jijiyoyin da ka yanke ba kogara to ta nan da Allah wannan shine wuce ta nazar din Imam Malik da yace sai an hada guda uku sai an hada guda uku to wanda yake a a kuma wajen yi ma aikace shine yake mafi sauki eh za mu ga kan wannan to kun ga na farko tukuna shine ma'anar yankan abinda ake yi wajen yankan wa dabhul mar'ati ja'i yankan mace ya halatta na biyu shine sifar mai yin yanka waye zai iya yin yanka namiji musulmi baligi mai hankali wanda baya so zarta sallah bin ijma'i yankansa ya yi an yi saɓani a kan sauran namiji ba musulmi ba ba yahudi ko ba nasari jumhurin malamai sun ce yahudu ko nasara in ya yanka za a ci yankansa saboda Allah ta'ala ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba illun lakum abincin utul alladina wanda aka ba su littafi gabaninku an hala ya halatta a gare ku me ake nufi da abincin su an ce abincin su da ba'ihuhum aka ibn abbas ya fassara da sauran da sauran malaman tafsiri abin da ake nufi da abincin su da Allah ya halatta mana yankan saboda su ba sa yanka da gunki ba sa yanka da gunki saboda sun yarda da addinin Allah kuma a cikin addinin su akwai hukuncin gaskiya akwai hukuncin yanka amma ai sun fi hukuncin littafin su wajen yanka ba su zama sai yan ba ruwanmu da addini ba kamar yanzu yanzu kun san yanzu da addinin na fara suke yi ba kuna tsammanin kamfanin australia da suke yanka awa da suke yanka awa suna turowa kasashe suna yanka ne irin na musulunci ko ko suna yanka yanka yanka dabba suke yi da wuka ba yanka suke yi ba lantarki ake sanya mata ko a ɗauke ta sai san wani abu ya sama da ta sanar ya kada ta da kasa sai a faduwa da kasa shi kenan sai a sai a dace kan to wannan ba yanka ba ne amma yanka idan da za a ce za su yanka a ce da yahudi ne yake yi ko kirista ne yake yi wannan yankan za a ci shi ne abin da jama'irin malamai suke akai kuma zahirin alkur'ani ke na uku yaro namiji musulmi amma yaro ne ba shi da hankali kamar yan yara da suke kama suke kama beli idan ne yanka ba yana kama beli kawai sai amfani da farcensa don kasa gudu kawai sai yanka da yana da farci ko kuma ya ɗauko ya ɗauko langa-langa ko ƴan kwalba ko ringa ko ya sunan abin nan murfin murfin madara din nan ko in an fashe eh an fashe wannan murfin kwambala din in ka sani wannan ya ɗauki wannan ya ce zai yanka in yaro ya san yankani ba za a ci yankansa ba domin yanka sai wanda yake mumayyar don ibada ne domin Allah ce inna salati wa nusuki da yanka na to haka ibada ne dan haka abin da yayi abin da yaro ne wanda yake ba mumayyar ba tunda ba shi mukhatabi bane ba za a ci ba mace za ta yanka nan malam yace wa tadbahul mar'a wa tadbahul mar'ati jahil yankan mace ya halatta amma mu anan wajen musu yanka sai a ce ba za a ci ba ko in mace aka ga ta zo ta yanka ita ce zo aka ɗauko rago ta yi ragon layyanta ranar layya ta fito za ta yanka an ga maimakon ta wanke sai a ga kanta ta zo ta yanka in aka yanka in aka turo man karba ta za a karba ita ce yankan mace ne za ta karba domin yankan ta ya halatta me dalili dalili hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ka'ab wata yarinya wata kuyanga ta ka'ab tana kiwon awakai da mutane waɗansu mutanen ansar mutanen madina sai wata akuya ta kasa tana nema ta mutu sai ta ɗauki dutse mai kaifi bakinsa sai ta yanka shi ne aka ce a'a ba za mu ci ba sai mun je mun nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka nuna masa sai ce kulu yace ku ci da halatta a ci ta gama ci ta yanka kuma yanka ta yi ba da wuka ba ta yanka ne da dutse tunda dutse in yana da kaifi shi kenan abin domin abin da ake nufi ma an harar dam abin da ya zubar da jini aka wato yake da kaifin da zai in an yanka zai zubar da jini to da mace tana yanka aka zalika abu musal ash'ari matar ta ce ta zo ta yanka ita ce ta zo ta yanka ragon layyanta to sannan wajen abin da ake yankan da shi na kawo muku hadisin rafi ibn hadith nace zan karasa muku sharhin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a yanka da haƙori domin haƙori kashi ne to wanda ya nuna kan cewa da haƙori da kashi duk hukuncin da ba za a yanka da kashi ba saboda mai kashi kashi ba kashi ba kashi eh wukar kashi in aka yi wuka ta kashi ba za a yanka da ita ba wukar kashi ba za a yanka da ita ba sai wukar katako ko wukar karfe amma wukar kashi ba za a yanka ba saboda kashi idan daga idan daga rayuwar dabba ne na jasa ne in daga dabba ce wadda aka yanka yana na jasarwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi da shi dan baya tsarkakewa shi ko yanka tsarkakewa ne inda baya tsarkakewa wajen istinja'i ba zai tsarkake ba wajen yanka kuma da zahirin hadisi ya ce amma sunni fa aina fa fa fa abu ya ce kashi ne saboda haka ya nuna cewa kashi baya yanka ba a yanka da shi shi ko farko yake fa budal habasha wukarin yan habasha ne menene illar habasha aka ce menene me aka fahimta me wannan hadisin yake karantarwa abin da yake karantarwa shine kan cewa mutanen habasha da farko a lokacin ba musulmi bane saboda haka koyi da su koyi da kafirai ne abu na biyu suna amfani da farkon su wannan zai sa a rinka tsawon sa farci dan a yanka da shi kuma tsawon sa farci ya saba sunan fitra ko kuma amfani da farcen dabba a ce za a yanka da shi to wannan hani ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kada a yi koyi da waɗanda suke ba musulmi ba kashi eh to idan ba da kasa bane ba dai a yanka da shi ba kuma a iskin dari da shi sun ta kanta tazbahan ai akwai magana a kan da lisrayin da da kashi نعم ايه نعم ايه ايه idan mu mai yanzu ne za a iya ci amma in ba in ba mu mai yanzu bane ba za a iya ba na'am fa in rafa azabihu yadahu an ad-dabihati ba'da qat'i ba'd al-hulqumi wal wadajaini thumma aada yadahu fa ajhazaha lam tu'kal idan ne yanka ya zo yankawa sai ya dauke hannunsa daga dabbar da yake yankawa bayan ya yanke sashin makogaro ya kuma ya yanke sashin wato jijiyoyi sun ma'ada ya da wutan ya mayar da hannunsa ya ɗaga sannan ya mayar ba a jihaga ha ya gama yankan ya sanya ta ce zaman tukan ta ta mutu lam tukal ba za a ci ba wannan shine kaunin sufulun yake ba za a ci ba wannan akwai tafsir a idan ya daga sannan bai dawo da shi ba sai bayan lokaci ya yi tsawo to wannan duk littafin ba za a ci ba saboda ta zama to mushi amma idan ya daga hannunsa in ya daga hannunsa yana dagawa sai ya ga ashe yankan bai kammala ba nan da nan sai ya zo ya karasa to a nan wajen an fassara kaulin sukunun da cewa ya halatta saboda haka ana nufin ba za a ci ba in sai daga sai da lokaci aka samu lokaci tsakanin dagawar za su da dawo da hannun amma idan ka idan kana yankawa sai ka gaba a'a sai ka dauka kan cewa ta yi ko kuma kana shakka shi ne kan yayi ko bai yi ba sai ka daga hannunka ka gani kana jin tsoron ka ci gaba da yanka ka yanke kai an ce ba a san a yanke kai to sai ka ji tsoro sai ka ce a bari ka tsaya tukuna ka duba ka gani kar ka yanke kan shin ka gama yanke alwadadaini ko ba gama yankewa ba ka gama yanke ba ubar ko ba ka gama ba sai ka ga akwai dan sauran jijiyar da baka yanke ba sai ka mayar da wuta kai ka yanke wannan jijiyar to wannan babu laifi wannan babu laifi a bisa abinda aka yi fassara maganar sufnun domin a duk matsalar dama abu ne da ke alaka da fara'in imam malik cewa dabba idan ta riga ta kusan mutuwa to ko an yanka ta yanka ba zai amfani gare ta ba saboda yayin da ka yanka ta kusan mutuwa wanda an batta za ta mutu da kanta sai ka dawo ka zo ka yanka ta kamar ka yanka manfuzul makasin ne kamar dabba ce kwakwalwarta ta fashe ba ta mutu ba sai ka zo ka yanka ta ka san in kwakwalwa ta fashe dabba ba za ta rayu ba sai ka zo ka yanka wannan farki ne a wajen imam malik saɓanin sauran matsabobi kamar yadda za mu gani matsalar za ta zo to jijiyar da ba a yi ba jijiyar da ba ta gama yankewa ba ai maksudi a yanke ta saboda haka ko da daga in dai ka so mai yanka ba ba kai ba al'aula ka yanke ta ta gaba don ci gaban yanka ne saboda yankan farko yana tare da yanka na biyu ko ba a so a yanka ta baya don ba shi ne sifar yanka ba tsinkawa haka ba shine sifar yanka ba saboda haka ka yanke ta da haka din shine sifar yanka fa in kama da zabihu amdan hatta qata ar-ra's min az-zabihati asaa wa tukal idan mai yanka ya rinka yanka ya ci gaba da gangan har hatta qata ar-ra's har ne yake kan baki daya musamman wajen yankan a tattabara ana yawan yin haka da kaza ko hatta ka fa'ar ra'asa min dabi'a har sai da yanke kan daga abin da yake yankawa a sa'a wannan ya mugusta ya yi ya ya nuna da bai bi bai yi na dabi ba wato kal amma za a ci domin makasudi dai ya samu an yanke wato an yanka an zubar da jini inda ake wato an yanka ingantacce sai dai bai kyautata ba dan ba a dan ba shine sifar yankan da yake sunna ta nuna ba dan ba sai in an zo yanka a yanke kan baki ɗaya ba abinda aka ce a yanke waɗannan abubuwan guda uku ba a ce a yanke kai ba wa man dhabaha min al-qafa aw min safhat al-unuq lam tu'kal wanda ya yanka dabba daga daga iya daga bayan wuya aw min safhat al-unuq ko kuma daga gefen wuya ba daga gaban ba lam tu'kal ba za a ci ba domin yayin da ya yanka dabba ta baya kaga zai yanke a a da ake kiran final court ne annufa eh laka eh lakar baya ba zai yanka lakar in kuma ya yanka ba in ya yanka baya in ya yanka laka ya zama ta yayin isadin baktan dan ba za ta rayu ba domin da kwakwalwa da laka da hanji idan suka fito a cikin dabba ta zama to mafuzul maqatil a matsabar malik ko an yanka yanka ba zai amfani ba ko an yanka ta yanka ba zai amfani ba to yace in aka yi haka to kaga yayin da mutum ya so mai yanka da tsiya kaga sai ya sai ya ji dabbar rauni kafin ya yanka ta raunin da ba za su rayu da shi ba saboda haka sai suka ce ba za ba za a ci ba haka dalika min safatil ulum idan daga gefen wuya ne shi ma in daga gefen wuya ne kafin ya kai ya zuwa ga tsayar da ɗayan da zai yi ya yanka guda ɗaya in yanka guda ɗaya ya ita ma ya yi infadil maksar ya kai ta gaba kisa saboda haka nan wajen ita ma nan ma ba za a ci dabbar ba wannan a masabar malik ne tsabanin jabur jaburin malamai ba sa ganin kan cewa wannan yana saba yanka domin infadil maksal ba shine abin lura ba tunda Allah ta'ala da yake illa ma zakaitum sai dai abin da kuka yanka dabba idan ana jin tsoron za ta mutu idan dai aka yanka ta ya zamanto yankan ya nuna shine ya fitar da shine sababin fitar da ran alal misali jini ya gudana ko ta harba kafa ko ta karfata jela yayin da aka yankan za a ci kamar yadda aka rawaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga sayyidina ali an rawaito daga wani daga cikin sahabbai kamar yadda bukhari ya kawo na'am a shi ya wajen fassara wajen fassara Qur'ani ne yayi rigimar malamai a wajen fassara Qur'ani illa Allah ta'ala yake Allah ya haranta muku a hurrimat alaikum maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma wa min ghairi Allah bi wal munkhaniqa dabbar da aka ya dabbar da aka makure wal mawquda da wadda aka saka wal mutaradda wal mawquda da wadda aka fige ta wal mawquda wal mutaradda da wadda ta fado daga tudu wanda fiha da wanda aka saka wa ma akala sabu da wanda a kirkeci ko dabba zaki ko damuta ta ci illa ma da kai Allah ta ce illa ma da kai sai dai wanda kuka yanka to shi ma ne da yake wannan abin da ake cewa a larabci istisna'ul munfasil lakin ma da kai dabbar da kuka yanka ita za ku ci wannan ba ta da alaka da waɗannan waɗannan abu waɗannan dabbobi da aka faɗa wanda aka makure da wanda aka buga da wanda aka saka in dai ya zama to an kai ta gaban kisa to wannan ba za a ci ba sai dai dabba da ba a mata wannan ba aka yanka ta ita za a ci su kuma jumhur suka ce illa ma da kaitin da Allah ya ce illa ma istisna ne mustafi duk waɗannan wanda kuka yanka daga ciki ya zama to kun samu rayuwar kun yanka su kafin su mutu za ku ci saboda aka ko da dabba hanjinta ya fito illa in dai aka yanka ta sai motsi yayin da aka yanka za a ci ko da ko ruci a a ko ta a a a kura ta zo ta ci wani ke a bangare na dabba tana tafiya tana faduwa tana tafiya tana faduwa aka dauka aka yanka za a ci na'am in ta nuna alamun tafiyar mai yankan ba shi ne a ga jini ya kwarara a ga kuma ta motsa jikinta dama abubuwa guda uku suka ambata motsawar kafa harbin kafa ko motsawar jela ko zubar da ko kwararar jini wani haka aka rito daga cikin sahabbai to wannan kun gani sabani ne akan fahimta ta wannan ayar ko fahimta ce ta larabci illa ma da illa saboda istisna'i idan da kalmar tala idan da kalma ce mai- wadda alamar iraji take bayyana za ta warware magana domin alwar idan idan fata idan mausu idan nasaba aka yi fata a ciki a kai to istisna muttasil idan rufu'a aka yi ba fataha ba istisna ne munqati kamar wannan kalmar alamar irabi ba ta bayyana a gare ta Mab- mabniya ce ma illa ma da kaitu to ma din nan inda ba kalma ce wadda take ma wadda ake bina'i ba kalma ce da irabi yake bayyana fataha ce a wajen ko rufu'a ce a wajen Eh, wanda ya ɗauke ta rufu'a ce a wajen sai tafi a masabar malik istisna ne munqati wanda bai kan ta fataha ce sai tafi a masabar jumhur sai da abin da ke karfafa matabar jumhur fatoyin sahabbai fatoyin sahabbai su ke karfafa matabar jumhur jumhur da take nufi a nan wajen abu hanifa da shafi'i da imam ahmad da abu saud da ahlul hadith na'am bari mu sauri dan mu karanta babu wa sifatu dhabhi almustahabba sifar yanka wanda yake abun so a cikin shari'a an yaba azzabihata ala yasariha ya sanya dabbar da zai yanka ya kwantar da ita a gefe a kudinta na hagu mutawajjihatan lil qibla yana mai fuskantar al qibla wannan mustahabbi ne wa yaqulu zabih mai yanka yace bismillahi wallahu akbar yace bismillahi wallahu akbar an yi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam haka amma bismillahi din shine iyakar abin da yake sharadi tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi ma an haraddam wa bi kiratullahi alaihi abin da ya zubar da jini kuma aka ambaci sunan Allah a cikin haka in kace bismillah shikenan fa yasmu bayna at-tasmiyah wa at-takbir ya hada ya hada ya hada ya hada cewa bismi ya hada ambatan sunan Allah da kabbara kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bismillah wallahu akbar hada an muhammad wa ummati wa ali muhammad wa man lam yadhbah min ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam ولا يذكر مع التسمية الرحمن الرحيم ba tare da yadda bismillah ba zai ce ar-rahman rahim ba basmala ba to aka yi tasmiya kun san akwai bambanci tasmiya shine bismillah basmala shine bismillahir rahmanir rahim to mutum ba zai tsara ar-rahmanir rahim tare da Allah din ba ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba ba kafin qur'ani za ka yi ba kafin qur'ani shine ake bis- shine ake basmala a ba zai faɗa ba bid'a ne ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدي صلاة إذا النبي صلى الله عليه وسلم بس بدي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي فلا صلاة إذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلا لا ني أي سنين جرما بع ما بع وجن ينكا بع وجن ينكا إخلاصي أكيد سورة الله كذا أكيد أكيد أم بس أكيد أكو صلاة بس كذا دي صلاة أي صلاة نيجا النبي صلى الله عليه وسلم عبادة شيء عبادة شيء sai ne tafsir ala tasmiyati ajza'ahu in ya takaita akan cewa bismillah wannan ya wadatar in bai tsara da Allahu akbar in bai kai bismillah wannan ya wadatar walau tarakaha nisyanan ajza'ahu ittifaqan da zai manta cewa bismillah din nisyanan bisa mantuwa ajza'ahu wannan ya wadatar mata ittifaqan babu sabani ma'ana babu sabani a mazhaba amma kharijin mazhaba akwai don ahalu zahir sun ce in mutum ya manta bai yi basmala ba ba za a ci ba haka ibnu taymiya ma ya zabi wannan saboda an ce yin bismillah din nan sharadi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ma an haraddan wa zikra rasulullahi alaihi kaga wannan sharadi ne ma sharadiya ce duk abin da ya zubar da jini kuma aka ambata sunan Allah a gare shi a kansa to ku ci ma'ana idan ba an bai zubar da jini ba ko idan ba ambaci sunan Allah tare da shi ba kada a ci shi ne ma'anar sharri ko da kan kace in ya manta babu laifi dai akan abin da ya amma dabba ba za a ci ba amma mazhabar malik da yadda wani mazhaba da malik yake faɗa yake istifaqan ma'ana babu sabani a cikin mazhabar malik da baki da bisa mantuwa za a ci dalili suna kawo dalili da hadisin Aisha ummul mu'minin cewa wanda malik ya ruwaito a cikin muwatta cewa an zo an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-a'rab wato mutanen da suke makwabtaka da Madina daga mutanen a bararo na gefen Madina larabawan daji da suka musulunta suna yanka su kawo ma musulmi a madina suka ce ba mu sani ba sun ambaci sunan Allah ko ba su ambaci sunan Allah ba amma ba musulmi dan sun riga sun musulunta aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ci yake sammu antum fakulu ko ku ce bismillah ku ci kaga duk musulmi ne musulmi ne amma aka ce ba mu sani ba sun ambaci sunan Allah ko ba su ambaci sunan Allah ba to sai suka ce wannan shine wata indar Imam Malik sai ka bayar da hadisin a cikin muwatta saboda ka wani nuna kan cewa yin bismillah sharadi ne amma ma'an nisyani in mutum ya manta to an yafe masa wannan yana daga cikin sauki na addinin musulunci da akwai kuma aya ma da ta nuna haka rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka rike mu in muka yi kuskure ko muka yi mantuwa wai in sun kawo abinci ahal hatta ahal kitabi eh tunda an ce a ci abincin sai dai in ka san nan akwai matsalar azahir da al'asar in ka san azahiri cewa ba sa yanka bisa yankan addini irin nasu yankan na addini suna yankan zamani ne suna yankan zamani ne to nan wajen sai ka amfani da zahiri ba za ka yi amfani da cewa ai muna da ka'ida ta asali ba cewa yankan ahal kitabi ya halatta yanka an littafi ya halatta sai dai idan sun idan mun san cewa bisa zahiri yanka suke bisa addini amma in yanka suke ba bisa ka'idar addini na su ba to ba za a ci ba domin ka'idar addinin ko wajen yanka daidai ke da ka'idar addinin musulunci duk da duk da akwai bambanci wajen tafafin wanda duk kana san wanda sai dai ya nemi abincin halal don su ba ruwansu ba ruwansu da addini kasashen waje ba ruwansu da addini turawa ba sa yanka a ba zai bismillah bai tunda wannan ai ya tabbata kan cewa dabbar al-mukhaniqa ce al-mukhaniqa wanda aka sanya mata lantarki wanda aka sanya mata lantarki wannan shafi kamar mukhaniqa ce ko kuma al ko kuma al-mutarabbiya dan za ta tashi wani lokaci sama sanin ta fadi wanda dabbar da aka wanda aka ta mutu ba za a ci ba ko dabbar da aka sake ta da karfi ba za ta ba za ta ci ba ba za a ci ba to ko duk irin waɗannan ne sun faɗa cikin su na'am ana samu kuma ma akwai ma dabbobin da suke ai suna son kasuwanci dabbobin da suke turo zuwa kasashen musulmi da suke sanya halal ai suna yanka su su ne musu yanka irin na musulunci وكذلك تجزئه لو تركها عمدا عند ابن القاسم هكذلك tana wadatarwa idan ya bar faɗan bismillah din amdan da gangan a wajen ibnu qasim ibnu qasim a wajen sa tasmiya din nan mustahabba ce sunna ce ba wajiba ba saboda wannan hadisin na Aisha ya dogara da wannan cewa ai sunna ce ba dole ba ce kamar yadda yake matafar imamu shafi a wajen imamu shafi cewa bismillah ba wajibi ba ne saboda haka idan mutum ya ga dama ya faɗa in bai ga dama ba kada ya faɗa domin abin da aya take nufi wala ta kulu min ma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafis kada ku ci daga daga dabbar da ba a ambaci sunan Allah a kanta ba domin fita daga da'a ne abin da ake nufi dabbar da aka ambaci sunan wani Allah a kanta ana maganar yankan mushrikai ne haka imamu shafi ya fassara aya ba yana nufin wato wadda aka ci cewa bismillah ba in mutum ya yanka sawa'un ya ce bismillah ko bai ce bismillah ba za a ci domin yankansa ba yankan wanda aka yanka ma gunki ba ne kuma ayat da take kada ku ci abin da aka ba ambaci sunan Allah akai ba ana nufin kada ku ci abin da aka yanka ma gunki to kuma mazhabar Shafi da mazhabar Ibn Qasim kusa take amma saboda hadisin Rafi Ibn Hadid ya nuna mazhabar Shafi da Ibn Qasim tana da rauni da gangan mutum ba zai in yace ba zai ba ce bismillah ba wannan ba za a ci ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma an haradam wa dhikra rasulullahi alaihi ya nuna kan cewa sai da ambatan suna Allah kuma zan shi yasa ma kuma wajen farauta annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza arsalta kalbaka al-mukallam wa sammayta isma Allah fa kul ma am idan ka tura faranka ne wanda aka ko ka kora masa a farauta ka ambaci sunan Allah tare da shi to ka ci kaga yake ka ambaci sunan Allah ka ainihin ne ba gunki kake je ma yankan ba amma sai da yake ka ambaci sunan Allah to da ka ambata basmalla yin bismillah yin tasmiya ambata sunan Allah sharadi ne wa mazhabu suka za mu za a eh to za mu dan faɗi faɗin shi wa mazhabul mudawwana la tujzi'uhu amma ma a mazhabar mudawwana yankan bai yi ba wanda yake shine zahirin hadisi kamar da muka ambata ibn al-qasim ya saba da mazhabar mudawwana a cikin mudawwana fatwar malik wanda ibn al-qasim din ce ya ruwaito amma shi ya saba ma a wanda ibn al-qasim shi ruwaito daga malik amma ya saba ma malamin sa to mazhabar mazhabar malik shine kun ta la tujzi'uhu dole ba za a yanka bai yi ba walau taraka tawajjuha ila al-qiblati ajza'ahu da idan mutum zai ganganta yanka ya ki fuskantar alkibla a jiba a yankan ya yayi don babu wani dalili da ya zo a kan fuskantar kibla sai dai kiyasi ko kiyasul mursal ko kiyasul shaba kamar yadda a ibn rushd da ambata a cikin albidaya amma bin ko dai a kiyasin ta da da kwanciyar kabari mutum ya mutu to dabba ko ai bata mutu ba balantana a ce a kwantar da suna fuskantar alkibla to da akwai bambanci wajen siyasi ko ai siyasi da cewa tun da yanka ibada ne to sallah ma ibada sai ana fuskantar kibla don haka a fuskanci kibla da yanka kamar da ake fuskantar kibla da sallah amma ya sallah daban babin ta daban yanka babin ta daban saboda ga wannan shine siyasul siyasul shaba eh ko da gangan ne ma bai fuskanci kiblar ba ya yi walau ka ce ta sai ce walau ka na amdan ko da da gaske ne ko da da gangan ne wallahu a'lam Allah shine mafi sani dan wayannan duk matsalolin da ya kawo akwai sabani a ciki wadansu mun yi isharar gare su mun yi tarjini wadansu ban ba to sai sai sokewa sokewa shine ake yi maraƙumi da saniya wato akuya da tunkiya yanka ake musu raƙumi sokewa ake yi ittifaq wannan saniya kowane ɗaya za a iya yi ko a soke ta ko a yanka idan aka soke akuya ko aka soke rago malin ya ce ba za a ci ba ba za a ci ba don an yi abin da yake ba shi ne tabarkinsa ba haka da nika raƙumi in aka yanka shi ba za a ci ba sai dai a soke shi amma saniya za a iya yankawa ko a soke amma kowanne daga cikin su in ya gagara a yanka da saniyar da akuyar da tunkiyar da ragon in yankan ya gagara sai a soki kamar alal misali akuya ta je tana ta je ta ga abin nan roba ta sa kanta kan ya maka ne ya fata fitowa ba yadda za a yi kai ya fito ko ba amma za a iya yanka wata za a iya yanka roban amma dai mutanen da suka kawo irin wannan ne in ba zai iya yiwa a fasa ba kai ya riga ya makale da kuma za a iya yanka ta ba to suka fi sai a soke ta in hali wato bisa larura za a iya yin wannan amma in ba bisa larura ba ba za a yi sokewa soke sokewa ga wanda yanka yake ya maka abin da ake suka suka da ake yi allabba daidai wato kasan wuya sai a caka da dogon wuka ko da karamin maki wanda zai ciki zuciyar daidai kirjin ake daga kasan wuya za a caka a dogon wukar inda za a yanke jijiyar ta fito daga cikin daga cikin jijiyar ta fito daga cikin zuciya eh ana samun wannan shi kenan a an wato an kurarar da jini jininta shi kenan zai kwarara na'am eh ko eh ba zarafi ba ne sai eh to gaskiya ban sani ba suna sharɗan da cewa sai an kwantar da shi ko ko a tsaye amma dai yadda ake a tsaye ake sifar yadda ake yi a tsaye ake yi a tsaye da shi akan kafa uku a ɗage kafa ta aka suka haka haka dai a cikin gaban suke suke kibanta annahu to sharaɗi ne sai a tsayin kuka a kwance ma za a iya yi wannan shi ne ban sani ba ba za su ya sallah sai a tambayoyi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a kauri ba rana ake da ake yanka shi ba ai yana na kan kauri ran uku ake yanka kauri sai ran suna kauri dai ba hakika bane in an ce wannan ragon kauri kauri kauri ya tsaki ta kauri ko ko ko. kamar kaurin mutum dan rago ne na kauri babu laifi wannan ba hakika bane ba na ibada bane saboda haka dan an yanka daga baya kuma aka yanka na hakika din shikenan amma in ba haka bane in aka yi mamace duk guda biyu din a ranar bakwai a yanka a ce ɗaya kauri ne ɗaya kuma na hakika to binniya ya zama to ɗayan dan aka yanka ɗayan kuma la'alla wannan zai wadatar wallahu ta'ala alam amma dai al'aula ranar bakwai din a yanka in yarinya sai a yanka guda ɗaya wannan yace liman ne ya manta aya ɗaya a cikin suratul fatiha an tuna masa bai ji ba to bayan an idar yaya za a gyara sallah a wanda ya zamanto cewar ya bar fatiha bai karanta ta ba babu babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yaqra bi fatihatil kitab fa hiya fa salatuhu hidaju a hidajun ghairu tamam wanda yayi bai karanta fatiha ba sallar sa yankakkiya ce bata cika ba bata cika ba bata yi ba saboda haka wanda ya zama liman idan bai karanta fatiha ba aka yi masa istiftahi bai yi ba ya ci gaba a aka yi masa istiftahi bai yi ba ya ci gaba bai karanta a fatiha din ba idan yi sallama mamu da suke bayan sa sai su tashi su kawo raka'a daya su kawo raka'a daya wannan raka'ar da ba su samu fatiha ba babu ita an rasa ta sai su kawo raka'a sai su sallama in sun yi sallama in ya fahimta shi ma ya tashi ya kawo raka'a ɗaya shi kenan bai fahimta ba su masa wa'azi ce ai liman da muka ce maka ka yi ba su muka yi maka istiftahi ba karanta fatiha ba saboda haka ka tashi ka sake ka sake raka alka musamman an yi istiftahi sai dai idan kuna itiqadin bai ji ba in kun yi itiqadin bai ji ba ko kuna shakka shin ya ji ko bai ji ba na'am barin karasa barin karasa in kuna shakka in kun yi itiqadin bai ji ko kuna shakkar ya ji ko bai ji ba idan liman ya sallama sai ku ce liman a raka'a ta kaza baka cika fatiha ba don haka mu tashi mu gyara sallah ya halatta ai wannan magana domin don maslahar sallah kuma za a yi ta gwargwadon haja ba sai kowa da kowa yayi magana ba na kusa da liman idan suka yi shikenan saboda in ya yadda sai ya tashi sai a kawo raka'a ɗaya in aka kawo raka'a ɗaya da karatunta da ruku'un da karatunta na fatiha da sura tunda ya ce kusan ya karanta da karanta da a cikin fatiha da a cikin raka'a da ake bayyana karatu ne sai rafa ya karanta fatiha da sura sannan sai ya sallama ya yi sujada da adi akan raka'a da ya zama to kan cewa bai samu akan da raka'a da ya zama to kan cewa yayi ilqa'i ba a ji kuma akan wannan tsarin da ake yi na magana da ake wannan idan ya zama idan idan kuma yake a'a shi bai yi bai yi musu to duk wanda yake da yakini kan cewa bai karanta fatiha ba sai ya tashi shi ya kawo raka a ɗaya sannan a ya san a ya yi sujada ba abi akan maganar da ya faru tsakanin su da liman a tsakanin sallah da kake cewa ba sai aya da a cikin fatiha bai karanta fatiha ba in bai karanta aya ɗaya ba in bai karanta ta aya ɗaya ba bai cika fatiha ba ba a yi ma fatiha da da ba'di in ka bar aya ɗaya a cikin fatiha sai ka koma ka karanta ta ba a yi maka sujada ba'di inda kawai ake yi a wajen fatiha wajen bayyanawa da asirtawa idan ka bar aya ɗaya a fatiha ba ka bayyana ta ba ka yi ta a asirce ka koma karatu ba ka bayyana ta ba ka yi ta a asirce in aya ɗaya ne shine ba za ta jira ba'di ba sai ya kai aya uku ko aya biyu a wajen kaunin waɗansu aka ɗauki sulusi to amma idan bai karanta ta bane aslan bai karanta ta ba la sirran wala jahar to wannan ba zai yi ba sai yayi ta ba ta cika ba fatiha ba ta cika ba dole sai mutum yayi cikakkiyar fatiha kada kada ku hada abin guda biyu akwai asirtawa da bayyanawa an karanta ayar amma ba a asirce ba ko ba a bayyana ba to wannan karatun fatiha yayi amma wannan sunnar da ba a samu ba shine idan aya ɗaya ce ko biyu babu laifi amma in ta ce sulusin fatiha shine ya karanta aya uku kenan ko abin da yake sama da haka to idan ya bayyana inda yake kamata ya asirta sai ya yi sujada ba'adi in ya asirta inda ya kamata ya bayyana sai ya yi sujada kabili na'am na'am bismillah kan wakar inda ya inda karatun ya yi shi kenan ai ka san waɗansu kowa da irin abin da sun karatunsa wani mai nauyi ne wani kuma mai saurin harshe ne musamman a asirce ne aslan dai ya kamata dai ya zama to liman dai masani ne sai da mutum ya mutane sallah ce wanda yake ya san hukunci a wanda yake ya san hukunci to in dai masani ne shi kenan sai ka dauki sai ka shi abul asl tunda ya sani saurin ba la'alla saurin baki ne sannan ya halatta mutum ya yi saki alhali matarsa tana da ciki juna biyu in dai ya sadu da ita a cikin cikin bai halatta ya saki ba ba ya halatta mutum ya saki matarsa yayin da yake yana ya sadu da ita a cikin tsarki da yake ya sadu da ita sai ya jira sai ta yi tsarki tukuna sannan ta yi jini ta yi tsarki daga jinin sannan a a sarkin da bai sadu da ita ba zai iya sakin ta wannan shine hukuncin shine qabarin manzon Allah hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abdullah bin kuma amma idan mutum ya zama idan mutum matsawar ya sadu da iyalinsa tana cikin tsarki ba zai saki ba ba kun ga sau da yawa akwai hikimar shari'a a nan sau da yawa mata an sa da ciki da biyar suna jikkita sa da saurin fushi sa da saurin damuwa to ko ba zai sau da yawa zai wahala mutum yana matar sa da ciki wata tara a ci bai sadu da ita ba ko kun san yawanci kun san mata yayin da suke juna biyu ba sa ba sa jinin al'ada jinin ma da suke ganin rashin lafiya ne a duk sahihin magana saboda ka ga ba zai aiki saboda ka akwai a hikimar shari'a a cikin wannan saboda sau da yawa zai zama tukunta ɗabi'ar mace ta canza da za ta iya sanya miji ya harzuka to aka ce masa kada yi ya hakuri ya daure har sai tukuna idan ta haihu ta gama jinin biki in ta gama jinin biki ta yi tsarki to a lokacin nan in sakin ne sai a yi tsarki na amma na burama a wannan ba addini ba shi ba shi da asali wannan a cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam kawai suna yace a yi ranar bakwai za a iya dai raba abincin yankan da aka yi rarraba wa mutane a kira mutane su zo su ci shine abincin habida zai iya raɗa ma ɗansa suna ran da aka haife shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce jiya da daddare an haifa min ɗa na sa masa sunan mahaifina ibrahim kamar an dan uwan anas ibn malik da uwarsa ta tura ta ce kai kai shi dan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan an haife shi ran da aka haife shi ya sanya masa sunan abdullah ya halatta amma an fi so a jinkirta ba da a jinkirta daɗin suna sai ran bakwai ga wata amma an aka yi ranar ɗaya ga wata ya halatta in ma aka yi kafin bakwai ɗin ya halatta amma na'am eh ya halatta tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito bayyana wa mutane yace wani jalil lailata gulam fa sammaitu bismi abi ibrahim na mal abdurrahman alaikum salam
a tarwada wato akwai dabbobi da ake sharaɗin yanka wani ya kamata kun ga mai tafsirin to amma dai ba mu ambata ba saboda littafi muftasar ne dabbobi iri biyu ne akwai wanda sharaɗin su a yanka ko a soke akwai wanda sharaɗin su ko ba za a yanka ko a soke ba a ci su haka ko mushe ko ba mushe ba ko an yanka ko ba a yanka ba kamar dabbobin ruwa dabbar ruwa za a iya a cinta haka ba tare da yanka ba saboda ka ba sharaɗi bane a yanka sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan qataltum fa ahsinul qitla in za ku kisa ku kyautata wajen kisa a dauki karfe a doki kan a kashe ita ma tana da rai ai gara ma a yanka tunda za a iya yankawa a ci gara wannan amma dai an yi din halal ne ya halatta a ci ba mushe bane akwai kuma dabba wadda ke sharaɗinta a yanka ko a soke su ne sauran dabbobi na gida wanda aka halatta a ci da kuma akwai kuma dabbobi waɗanda su kuma farautar su ake yi sai dabbobin daji da ya halatta a ci kamar irin su barewa irin su fauna da sauransu wanda za ka iya harbe su za ka iya tura a kare ya je ya kama su tunda ka san kare shi ma in ya kama ya kan kashe tunda zai kama makita ne ya ya tsige abin nan jijiyar da take kai jini a dabbar ta faɗi muce zai mutum ya ci na eh dan shi ne yake cewa ai ana maganar wannan wato ana ganin aka in aka bata haka ta zama tukun takura daga baya an yanka yankan ba zai amfani ba to ai aslan shi kifi ba a yanka shi ba shi ne a yanka shi ba na'am na'am sallallahu alaihi wasallam hmm ya shi saboda ba shi da hula wannan bai ba ya gane masa haƙi o da ba sharaɗi ba ne sai da hula mutum ya zo ya tsaya a cikin sau kuma wanda ya zo eh ai ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne haƙƙi ne mutum yana da haƙƙi mutum in ya zo waje yana da haƙƙi ya sai ya maka wa'azi a ce nan daban zaka zo ka zo da hula mutum zai iya yanda sa mutum zai iya mutum zai iya yanka sa ko raƙumi don neman ya wada don neman ya wadata sosai ban gane don neman ya wadata sosai ba eh ko don naman ya wadata eh ya halatta kamar yadda abu kamar yadda abu bakara ya yi amma in ya haka kuma ya bar sunna dan sunna shine akuya ko rago ko tinkiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anil gulami shatan amma abu yana da yana amma abu bakara ta yayi haka shin na gaya muku ai ya ce ya yanka rakuni dan naman ya wadata aka raba wa mutanen basra baki daya ba ta baki sai ta kace ana ta ce min lokaci yayi ya saba sunna idan bai yi aski ba a ranar bakwai ya saba sunna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yau masabihi wa yusamma wa yuqlab ranar bakwai dinsa a sanya masa suna kuma a yi masa aski kuma bayan ma an ayi askin ana son a yi sadaka da nauyin da nauyin suman da dai ka kama ka kaima masu sayar da azurfa a kasuwa kasuwar rini ko kasuwar sabon gari ka ce ku auna wannan sumar nauyinta nawa in nauyin ya yi sai ka ce to azurfa gram kowane gram na azurfa nawa ake sayarwa a yau in suka gaya maka zai ce to nauyin wannan inda azurfa ce nawa zai yi in suka gaya maka sai ka zo ka ɗauki wannan kuɗin ke sadaka da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya ce mafafu na kai duk da yake hadisin bai inganta ba amma abokin ta marasil da yawa hanyoyi da yawa yake da yake nuna hadisin yana da asali shi sa imam malik ya ruko da shi a'a babu kalasu babu penalty idan mutum ya saba bai yi ranar bakwai ga wata ba babu penalty babu babu penalty sai dai ya bar sunna to rago din dai shine sunna in ka yanka sa din ma ya halatta amma dai ka yanka rago shine ko ka hada biyu da rago da sa a da Allah mu tsaya a kan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake